أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوة نوجا إذا كنت تابع الشرين دقل قوتا وشم دقل قوتا بالقادة شكرة تدقل ليا دقلي قبل ثلاثين دقل hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shi ne ya dace da talatin daidai ga watan tara shekara ta dubu biyu da goma sha uku a lissafin turawa za mu dora kan idan muka tsaya a tafsirin suratul ma'ida idan ba kuma ta ba satin da ya wuce mun tsaya ne akan aya ta ɗari da biyar fadin Allah madaukakin sarki ya ayyuhal ladina amanu alaikum anfusakum la yadurukum man dhalla idha hadaytum ila Allah marji'ukum jami'an fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun muna kan darasi na goma sha takwas insha Allah wanda ya zama tashi ya ayyuka zina amanu shahadatu bayyukum idza hadara ahadakum al-maut na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين wannan aya ta sauka ne kamar yadda aka ruwaito akan tamim ibn aus al-dari da kuma adi ibn badda adi ibn badda sun fita daga madina don kasuwanci zuwa
a lokacin dukkan su yan kirista ne da tamim ibn ausin dari da shi adi ibn badda dukkan su kiristoci ne a wannan lokaci a tare da su akwai musulmi ɗaya mai suna budail budail maula amru bin al-as suna tafiya Allah ya jarrabi shi musulmin da ciwo a hanya rashin lafiya ta kama shi sai wasiya wa shi wannan tamim ibn ausin dari da kuma wannan adi ibn badda ya musu wasiya cewa idan ta Allah ta kasance muna ci wannan tafiya to a yi kaza a yi kaza da ɗan kayana da nake tafa da shi da dukiyata ya ce idan muka koma gida ko muka koma gida ku ɗebi dukkan kayayyakina da nake tafa da shi ku miƙa wa iyalina shi wannan budail allah ya masa rasuwa da ya mutu sai suka buɗe kayansa suka bincika suka tarar da kayayyaki da yawa sai suka samu wani wato kwano ko wani mazubi na azurfa wanda an yi masa rubutu da zinari ga kamar dukiya ce kenan an yi rubutu da zinari akwai kuma kudi a cikinsa kawai sai suka ɓoye wannan nan
sauran kayan su dauka suka mayar gida
wannan dan mazubi da yake da rubutun zinari a jiki da kudi a ciki sai suka dauke su shi a tamim ibn aus ne dari da shi wannan adi ibn badda sai suka suka suka dauke shi ba su bayar ba suka je suka biya bukatan su kun suka koma garin madina suka kai kaya zuwa gidan mamaci su kuma gidan mamaci sai suka bincika kayan dan uwansu ashe a cikin kayan ya rubuta duk abin da yake cikin jakar a cikin wata takarda kaji hikima ko yawwa ya ce a cikin kayana da ya ga ciwo ya kama shi watakila zai rasu sai ya rubuta to ina da kaza ina da kaza ina da kaza kaga wasiya kenan ya sa ta a cikin takardar su kuma suka manta ko suka rudi suka ɗauke wancan kwano ba su bincika takarda ba ashe takarda kam ta yi bayanin komai da komai da ke cikin wannan jika sai suka koma gurin shi tamimu da gurin shi adai suka ce su dangin mamaci kenan suka ce da Allah dan uwanmu a tafiyar ku da za ku je ƙasar sham ya sayar da wani abu ne cikin kayayyakinsa akwai abin da ya ɗauka ya sayar su tamimu suka ce bai sai da komai ba suka ce to ya yi wani abu na kasuwanci ne ko ya ba da kayansa a sayar masa misalin sun yi canji haka da wani ko ba yi ba suka ce ba yi ba suka ce to rashin lafiyar ta yi tsawo ne har ta kai ga ciwo ya masa tsanani watakila ya jinginar da wani kayansa ya ciyar da kansa abinci da magani su tamimu dai suka ce a duk haka bata faru ba ka duba tambayoyi na fasaha na yanka sai yan suka ce to mu mun bude kayansa kuma mun ga takarda a rubuce cewa gashi gashi yana da kaza yana da kaza yana da kaza amma akwai abin da muka rasa gaskiya akwai wani mazubi na zinari ko na azurfa kuma a cikinsa akwai kuɗi ba mu samu ba sai su tamimu da su adi suka ce a gaskiya mu ba mu da labarin wannan mu dai kawai abin da ya ce mana kawai in ya mutu mu dauki da kasar yan kayayyakinsa mu dawo muku da shi kuma ga talan mun dawo muku da shi mutum me aka rasa me aka rasa mu malana ilmin bil ina'i ba mu da wata masaniya akan wani abin da kuka nema ku rasa to annabi yana nan aka kai kara wurinsa ya rasulullahi kaji kaji abin da ya faru dan uwan mu ya rasu ga abin da muka samu da tamimu da adi suka ce fa su fa maganar fa an ɗauki wani abu fa babu shi ba kar ma a zo a matsanta musu daga taimako za a ɗora musu yari suka yi ta rantsuwa ko ba su ɗauka ba to shine Allah ya saukar da wannan aya ya ayyuhal ladina amanu shahadatu bainakum idza hadara ahadakumul maut ya kun da kai imani shaida a tsakaninku yayin da ɗan uwanku ya zo mutuwa hilal wasiyya yayin da zai wasiyya idan nan gaba daga nan gaba in ɗayanku ciwo ya zo masa ya kai zai yi wasiyya kuma ya ga mutuwa zai yi to ya samu mutane guda biyu isnani zawa adilin minkum amma na liyashhad isnani a samu mutane guda biyu su shaida yanzu na so ku rike wannan ya koyan uwana duk mutumin da zai yi wasiya ya ba da labarin abin da ya mallaka da abin da yake so a yi bayan ya mutu idan dai wasiyan nan da zai yi din ta wajen mutuwa ne to lalle ne sai ya samu mai mutane biyu kada yi wa mutum ɗaya wasiya ya samu mutane biyu kuma mutane biyun ma zawa adilin minkum ma'abuta adalci daga cikinku minkum daga cikinku kusuwa min ahli dinikum ya ma'ashar al-mu'minin a samu biyu daga cikinku cikin musulmi ya ku taron mu'minai to in kuma ba a samu musulmi biyu ba au akara ne min gairikum to a iya samu wasu biyu din daban min gairikum ai min gairi dinikum wa min gairi millatikum waɗanda ba 'yan addinin ku ba kamar yadda da yawa cikin malaman tafsiri suka faɗa abdullahi dan abbas haka ya faɗa allah masa rahama shine ra'ayin abu musa al-ash'ari da sa'id ibn musayyib da ibrahim an-nakhai da sa'id ibn jubair da mujahid da ubaida kenan in ba samu musulmi biyu ba sai a samu me akharani min ghairikum zan sake dawa kan wannan gaban in antum darabtum fil ardi idan kuka yi tafiya kalmar darabtum fil ardi tana nufin in kun yi tafiya ai safartum fil ard الضرب في الأرض أنا نفع السفر يعني أنت تفيها تكامكو فأصابتكم مصيبة الموت سرتم وسافرتم فأصابتكم مصيبة الموت كن يتفيها sai masifar mutuwa ta same ku Allahu akbar ka duba Allah da kansa ya ambaci mutuwa masifa ce ina ina musibatul maut eh musiba ce mutuwa ga wanda shi ya mutu din musiba ce ga wanda aka yi wa mutuwa so mutuwa ba ba wani abun so a cikin ta Allah na tuba astaghfirullah in dai ba an tabbatar me za a tarar a kiyamar ba rashin mutum da ake tare da shi yau da gobe bai da daɗi amma ya za ku yi dole za ku mutu kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitnatan wa ilayna turja'un kullu nafsin za'iqatul maut thumma ilayna turja'un إنك ميت وإنهم ميتون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون mutuwa dole ce to amma idan kun zo mutuwa ku sa shaidan mutum biyu wajen wasiya fa asabatkum musibatul maut yayin da za ku ba da ainihin wato dukiyarku wa dafatum ilaihi ma malakum kuka ba su dukiyarku misalin waɗannan da ba ku ba sai kuka tuhumce su ko kuma wasu daga cikin dangi ko magada bayan an dawo da kayan da shi mamaci ya yi wasiya ya ba waɗannan mutane biyu sai ake tuhumar watakila an yi sama da faɗi an cire wani abu ba a cika kayan da mamaci ya bayar ba to a nan gudun sai ku kira waɗanda aka yi musu wasiya ɗin tahbisuna huma min ba'di salati ku tsayar da su wannan idan akwai shakka kenan an yi musu wasiya sun zo sun ba ku labarin dan uwanku ya wasiya ya bar kaza ya bar kaza sai kuma kuke shakka to sai ku tsayar da su min ba'di salah ko suka ce wace sallah bayan sallar la'asar me yasa aka ce sallar la'asar ita ce dukkan addinai gaba ɗaya suna respectin sallar la'asar duk tana da mutunci a idan kowa to min ba da salati anan shine min ba da salati la'asar ke kamar da imam sha'abi ya faɗa da imam ibrahim nakhai da sa'idu ibn jubair da imam qatada da yawan yawan malaman tafsiri suka ce min ba da salati ay min ba da salati al'asri bayan sallar la'asar la'asar ita ce manzo Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya rasa la'asar to daidai yake da wanda ya hasara dukiyarsa gaba ɗaya da iyalansa gaba ɗaya da ka rasa la'asar wanda ka rasa yan uwanka da danginka duka uwa da uba da 'ya'ya da dangi da ƙani da yaya da waye da kowa duk su halaka lokaci guda sannan da duk dukiyar da ka mallaka a duniya ta ƙare karkaf da ka rasa la'asar guda ɗaya gwanda a ce wannan abun ka rasa shi ya fi maka dama-dama akan a ce la'asar ta kubuce ma shi sa Allah ya ce hafizu ala salawati was salati wusta fa qumu lillahi qanitin ku lazimci sallah ku kiyaye sallah da kuma sallar tsakiya wacce ce sallar tsakiya ita ce sallar la'asar kamar yadda annabi ya faɗa a hadisi sahihi da kansa ya ce sallar la'asar ce to da yawa malamai sun ce sallar la'asar ne li'anna jami'a ahlal adiyani yu'azzimuna dhalika alwaqt kuma abin mamaki shine a wancan lokacin bayan sallar la'asar ana ma jin tsoron a yi rantsuwar ƙarya ma in dai bayan la'asar ne to mutum yana jin tsoron ya ma yi rantsuwa ta ƙarya zai yi da rana zai yi da safe zai yi bayan asuba amma bayan la'asar a'a ina rantsuwa kan ƙarya bayan la'asar ba a yi a da amma yanzu fa yanzu ma ake bugata yanzu ma ake bugata wasu malaman suka ce imam hassan basri ya ce sallar azhar ne wasu kuma suka ce min ba'di sala ana nufin bayan sallar su su wannan yan masu wannan addini din saboda su masu wannan addini wanda ba musulmi ba su damu da wata la'asar ba a duba lokacin sallar su su a irin nasu addinin yaushe suke sallar su to a tsaye da su a wannan lokacin fa yuqsimani billahi su yi rantsuwa da Allah in irtabtum la nashri bihi samanan qalila idan har kun yi shakka akan abin da dan uwanku ya mana wasiya cewa ya bar mana kaza ya bar mana kaza to muna shaida muku mu ba za mu ainihin cinye wannan dukiya mu canja da samani kalilan abin da bai kai ya kawo ba la na halifu billahi kadibina ala iwadin na akhuduhu mu ba za mu rantse da Allah muna ƙarya ba akan wani dan tamani da za mu ɗauka ko wata dukiya da za mu ɗauka wadda ba ta kai ta kawo ba wala naktumu shahadat Allah kuma muna shaida muku cewa mu ba za mu koyi shaidar Allah ba wannan fa duk abu ne da za a lakana musu a tsayar da su bayan la'asar a ce su yi wannan rantsuwa kuma su ce su wallahi ba za su koyi shaidar ubangiji ba an ce shahadat Allah shaidar ubangiji dan Allah shi yace a kafa shaidar ko yasa aka ce shaidar ubangiji tabaraka wata'ala inna idan lamin al'asimina to in dai ku mun yi haka muka ɓoye shaidar Allah to lalle mun zamanto cikin mutane waɗanda suke masu laifi masu saba wa ubangiji masu zunubi wannan ayar ita ce wato ayar da take magana akan duk wanda aka yi wa wasiya ake tsammani ya yi ha'inci a cikin wasiyar to sai a sa shi ya rantsuwa idan baka gane ba dan uwanka ne watakila yana da hali yana da wadata sai ya je wasiya wa wasu da ya wasiyar nan suka kawo abin wasiyar kuka ga ya ce sun ce a bada kaza a bada kaza kuma kuna zargin akwai wata dukiyarsa ba ku ji ta cikin lissafi ba to ya za ku yi sai a kira su sai su rantsuwa alkali ya tsayar da su a yi rantsuwa akan wannan kai wanda zaka mutu din ya kamata ka sa musulmi su yi wannan su yi maka shaida idan ba samu musulmi ba tsautsayi zai iya sa kana motar arna za ka tafi kudu ciwon ciki ya kama ka ko hadari Allah ya kiyaye ka duba dewi ka duba dama ka rasa gane musulmi sai ka samu waɗanda ba musulmi ba sai su yi maka su kuma sai su ɗauko su kawo gida to idan ku ba ku yarda da su ba saboda ba musulmi ba ne ba to su ma sai a sa su sai su yi rantsuwa ɗin a wannan lokaci da ƙur'ani ya faɗa malamai sun yi saɓani dangane da hukuncin wannan wato aya ɗin kuma yadda suka yi ta bayani da sabani shin wannan aya tana aiki har yanzu ko kuma ba ta aiki ibrahim nakhai da wasu malaman suka ce wannan ayar mansuka ce ai an shafe ta ma saboda me suka ce a farkon musulunci ne ake karban shaidar ahlul dhimma kafiran alkawari a farkon musulunci ne ake karban shaidar su yanzu ko yaushe za a karbi shaidar wani arni ban sani ko kuna tare da ni mana waɗannan malaman suna da ra'ayin wannan aya din shafafiya ce dan bayanin ta a farkon musulunci ne lokacin da ake da karancin musulmi shine za a iya cewa a iya karban shaida wadda ba musulmi ba amma yanzu kam ai kuma babu magana karban shaida wadda ba musulmi ba wasu malaman kuma suka ce a ayatun sabita laysat mansukha aya ce tabbatacciya ba a shafe ta ba suka ce idan ba a samu musulmi ba sai mu sa kafirai su yi suka ce har yanzu din har yanzu din ai akwai larura da za ta iya sa ta gindaya ka je ka nemi dan uwanka musulmin ka rasa to shikenan ba za a yi ba sai a sa kafirai su wannan ra'ayi na biyu kenan imam shurai yake cewa duk wanda yake gari gari wanda yake cirani garin da ba nasu ba ardu gurba kenan ko ba haka bane bai samu musulmi da zai masa shaida akan wasiyarsa ba to ya halatta zai iya sanya kafirai su yi masa shaida kafiran na ahlul kitabi ne ko masu bautar gunki ne ma duka yace fa shahadatuhum ja'iza in dai ya nemi musulmi bai samu ba inji imam shurai to ya iya ya iya sa kafiri ya masa kafirin kuma ko mai bauta gunki ne ko mushriki ne to amma yace ولا تجوز شهادة كافر على مسلم إلا على وصية في سفر maganar shaidar kafiri yayi wa musulmi shaida ba a karba sai in a halin tafiya ne kurum me yasa yace a halin tafiya yace halin tafiya ne larura kana kan hanya bayan da zafi ko ka je gari wanda kai matafiyi ne baka da yan uwanka musulmi to wannan shine ra'ayinsa um, imamu shabi yake cewa an yi wani mutum cikin musulmi da mutuwa ta zo masa bai samu musulmi dan uwansa da zai masa shaida ba ko wanda za su yi masa shaida bai samu ba sai ya samu wasu mutane biyu cikin halin kitabi sai suka yi masa shaida suka zo kufa da dan kayan dan abin da ya bari suka zo suka ce wannan shine abin da dan uwanku ya tafi ya bar mana ga wasiyar da ya mana to da aka zo gaskiya ba a amince da su ba malamin da aka kawo masa wannan labari sai ya ce aya sai kun sa kun yi rantsuwa wannan lamari ne dai tun zamanin annabi an yi amma yanzu gaskiya ba za mu bar ku ta ba sai kun yi rantsuwa akan aka bar muku dan arne bai da aminci ko ba ka bane so da yawa yawan malamai suna faɗa cewa in larura ta kama babu musulmi din a iya sa wanda ba musulmi ba yayi alal larura ce in an amince da shi a bar shi ya tafi sa in ba amince ba a sa ya rantsuwa in abin da ya rantsa kuma wannan alkali shi zai hukunci sai ku ɗauki abin da Allah ya hore kenan ya koyan uwana wannan aya tana nuna mana muhimmancin wasiyya kuma akwai hadisi sahihi manzon Allah yana cewa bai dace da mutum musulmi ba ya kwana ɗaya biyu ba da wasiyarsa a rubuce Abdullahi dan Umar aka ce kullum wasiyarsa tana kan filansa ya gama rubuta wasiyarsa wasiyar kala biyu ce akwai wasiya za ka rubuta a takarda ka ajiye akwai kuma wanda za ka kira wani ka kafa shaida wannan shine an so a samu mutane biyu saboda kada mutum ɗaya watakila ya rashin gaskiya mutum biyun ne watakila a iya cewa to insha Allah dai in dai zai kauce ɗaya zai tayar da ɗaya so me wasiya ka rubuta abinda ka mallaka kana da kaza kana da kaza ana bin ka bashin kaza ana bin ka bashin kaza kuna harkar kasuwanci da wane da wane ka ci hakkin wane wane wane gidan da kake zaune ba naka bane na wane ne ya baka aro ko kuma motar da kake hawa da wane da wane kuka hada kuɗi suka taimaka ma kana biyan su a hankali in ka mutu kana so wane ya maka sallah in ka mutu kana so ƴaƴanka a yi wa kaza ƴaƴan kar a sasu a makaranta kaza a yi musu kaza a yi musu kaza a aurar da su ga mutum mai sifar kaza kaza duk abin da kake so sannan makabarta ma ta kaza kake so a kai ka duka duk abin da kake so wannan ita ce wasiyya kuma bahaushe yana mutunta yana cikin abin da ya sauran bahaushe yake mutunta shi sosai a sunna shine wasiya ana respectin wasiya gaskiya so amma da yawa mutane sai ga mutum ya mutu bai wasiya ba kuma wallahi yana da kyau yau da daddare nan kafin ka kwanta ka rubuta mazala bai daɗi ce bai kamata ba ka kwana ɗaya biyu kana da abin da za ka yi wasiya ba kai ba bai kamata ba ba bai dace ba so ya ku musulmi ku yi wasiya zai yi amfani zai yi amfani saboda da wasiya ne za a gane wa yake bin ka bashi wa kake bi bashi Allah ya ganar da mu mu ji harama فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأولاد فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا نعم فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين to sai ya bayyana cewa waɗannan mutane da aka ce su zo su shaidan nan gaskiya sun yi rashin gaskiya an gano cewa ba su da gaskiya ma'ana sun hada baki sun kulla ƙarya fa in usira ala annahu mastahaqqa isman fa in usira yani fa in tuliya ala khiyanatihima idan aka leko aka gano ha'incin su kalmar al-usur a larabci tana nufin al-wuqu ala shay fadawa kan wani abu da riskan shi aka gane cewa wato sun yi ha'inci sun yi rantsuwar ƙarya ka san wani zai iya zuwa kan ƙaryar ya danna maka rantsuwar to bayan ya yi rantsuwar kuma an gane fa ƙarya fa yake yi to ya za a yi wani dan zai iya wannan tambaya ce a to malam idan suka zo suka rantse kuma bayan sun rantsa an gane kuma ƙarya ne to fa akharani yaqumani maqamahuma min alladhina istahaqqa alaihim alawliyani to sai a samu wasu guda biyu su tsaya a matsayinsu minan ladina ta haka alaihimul aulayani wato daga cikin dangin mamaci daga cikin mai makusantan mamaci su ne minan ladina ta haka alaihimul aulayani su kuma za su tashi su yi rantsuwa cewa wannan rantsuwar da waɗannan suka yi ƙarya suke yi ba haka ba ne idan zaharar khiyanatul halifai ne يقوم اثنان آخران من أقارب الميت kenan an gane cewa waɗannan ƙarya suke yi akwai ƙaryar a tattare da su to sai dangin mamaci su tashi wasu malaman suka ce cikin maciya gadon mamacin sai su tashi su da kirantuwar su kuma fa yi kusimani billah su kuma za su ce na rantse da Allah mun rantse da Allah la shahadatuna a haƙƙo min shahadatihima shaidan wallahi ta fi shaidan waɗannan mutane yani yaminuna a haƙƙo min yaminihima rantsuwar mu yanzu ta biyun nan ta fi rantsuwar biyun farkon nan dan rantsuwar ƙarya ne wa ma daina kuma muna gaya wa alkali cewa mu ba mu wuce gona da iri akan rantsuwar mu ba inna idan lamina zalimin in ku mun yi haka mu din ma muka tashi muka yi rantsuwa akan ƙarya to mun zama azzalimai mun yadda mun yi kan mu shaidar zalunci to wannan shine yayin da aka gane cewa su waɗancan sun yi ƙarya um, yayin da Allah ya saukar da wannan aya din Amr bin al-As da al-Muttalib ibn Abi Wada'a dukansu as-sahmiyani ne suka tashi suka rantse da Allah bayan la'asar suka miƙa wani ina'i kwano zance mazubin nan da ake magana ga auliya ulmayiti ga mamacin majibinta lamarin mamacin da ya mutu tamimu dari din nan da muka faɗa ɗazu da yana kirista ne bayan ya musulunta sai ce kai sadaka Allahu wa rasulu lalle Allah ya yi gaskiya da manzansa ana a khastul ina'a wannan kofi ko wannan kwano ko wannan mazubi na wancan mutumin nan da ya rasu to lalle ni ɗauke shi fa atubu ila Allah wa astaghfiru ya Allah na tuba ina neman gafara bayan ya musulunta ya ce lalle lamarin ubangiji gaskiya ne wannan magana da aka yi na da kwanan nan fa gaskiya ne kofin nan kowannan mazubin fanni fa na ɗauke shi sai ya ce ya tuba yana neman Allah masa afuwa kaga kenan ya bayyana wancan abin da aka ɗauken an ɗauke din ina amma in an yi rantsar ba a samu ba sai a haƙura kuma to yanzu mun gane hukunci kamar yadda malamai suke fada duk wanda yake da awar wani abu na dan uwansa akan a hannun wani musamman bayan mutuwar shi to sai a zo a yi rantsuwa a gaban alkali sai a zo a yi rantsuwa a gaban alkali abdullahi dan abbas yana cewa kamar yadda tamimu dari ya faɗa an ruwaito daga gare shi cewa yace kunna bi anal ina bi alfi dirhamin wannan kwano da ake ta magana a kansa ɗin nan mun sayar da shi a wancan lokacin dirhami dubu ya ce da ni da wannan adi ibnu baddadin mun muka raba kudin ɗari biyar biyar ya ce bayan na musulunta sai na ga kai wannan kudi da na ci fa bai kamata in ci gaba da in ci su ba ya ce fa ataitu ila mawalil mayyiti sai na je gurin majimunta lamarin wannan bawan Allah da ya mutu na ba su labari cewa ni ina akwai ɗari biyar a hannuna kudin wancan kwano kuma dan uwana ma shi ma ci ɗari biyar ya ce na je na ɗauki ɗari biyar ɗin waje na je gurin wannan adi shi ma na fusgo ɗari biyar ɗin nan ce wallahi ce ka dawo da ita muka je muka mayar da waɗannan kuɗi na wannan kwano ko wannan ina'i ko mazubi na wannan bawan Allah mawaci ku duba zurfin imani ba aina wani dan uwa yaro ya buga mun waya wani matashi yace sun je wani banki za su ciri kuɗi a irin ATM din nan suna zuwa sai suka tarar da kuɗi masu yawa a ƙarƙashin ATM din wani bawan Allah ya ciro kuɗi yana gaggawa wataƙila yana ƙoƙarin zuba aljihu rabi ya zuba rabi ya shiga cikin aljihu kan wansa yana zuwa ya kai farmaki kan wannan kuɗi ya kwashe su bayan sun karbi kuɗi sun koma sai dan ya fito masa wani abu ya bashi ce kai ma gashi nan ka dan taba ya ce malam gaskiya na karbi kuɗin amma bayan na koma gida sai na yi tunanin da wani dalili zan ci wannan kuɗin a shari'a ya ce wa wannan dan uwa nasa wani mu je mu mai da kuɗin nan sai ce wallahi bai zai mayar ba yaya Allah zai bashi abu a zo a ce ya mayar ka dawo ba haushe ba da hauka ya ce shi ba zai mayar ba yayyayyai ya ce shi ba zai mayar ba ya ce to malam matsalan ni kuma yanzu ganawa ni ban ci ba in mayar masa in na mayar masa kuma zai dada cinyewa ne to ya zan yi in mai da su wurin wani kuma ya gani ya ɗebe na ce kada ka mayar masa amma ka sanar da shi cewa kai wannan kudin ba za ka ci ba za ka kai su bankin ne to ai malam na kai wa manajan bankin watakila ya cinye na ce ka kai wa manajan in ya cinye shi ya game da Allah amma kar ka mayar wa manajan bankin ba tare da ka gaya wa dan uwanka cewa ka mayar da wannan kuɗi ba dan kar ya ga cewa shi din ya ci kuɗin kuma tare kuka ci ko wata za ka zo masa wa'azi ya ce riba bakin ka ai tare muka ci na ce ka ɗauki kuɗin kai mai ka ce mai zo mu tafi mu je mu mayar wallahi ya je ya same shi ya buga ya buga ya buga ya ce shi fa kuɗi kan ma ya ma gama da su shi wannan yaro ya koma ya je samu manajan bankin ya ce masa ga kuɗi sauransu ya ce to malam na jin tona asirinsa in ce kuɗin nan da yawa ne akwai wani kuma wasu a wurinsa na ce a ka dai kai ka ce kawai ka tsinta a nan gudu shi ke kar a zo a yi ta fama kuma to na asiri ka ai ya same shi na lahira ai ya fi na duniya so kaga wannan yana nuna mana son zuciyarmu yayi yawa mutum yanzu wayar ka zai tsinta yana tsintar waya waya yana murna wallahi ina mamakin hausawa da mutanen mu na wannan zamanin wallahi kumala wai yanzu wai waya kawai in ta fadi wai ta fadi kenan ka duba irin waɗannan al'ummar jama'a da kake rayuwa da su amma wannan ba amana ba gaskiya ba tausayi ba jin kai ba sani ya kamata ka zo masallaci sallah sace maka waya a sace ma takalmi agoguma nan gaba in sun ga dama za su fara kwancewa in zai kwanto a yanke maka aljihu wani bawan Allah yake gama ya ce yanzu barayin waya in sun zo ko a gurin ɗaurin aure ko a masallaci ko na abu ka san me suke ruwan batir suke saya ruwan batir sai mutum ya samu sirinjin allura sai ya sa shi a ciki yana tafiya da ɗan sirinjinsa da allurarsa sai ya zo daidai da ya ga aljihunka yana da nauyi sai ya faki idanka kamar kuna gaisawa sai ya ɗan saki hannunsa tsirrrr ya zuba a gar- karkashin aljihun naka minti ɗaya yayi yawa zai radaddage sai waya ka ta zubo da kuɗin ka ya zubo shi kuma sai sun ya kwashi ka duba wannan lalacewa in za ka bincika suwa suke sace takalman mutane a masallacin unguwa za ga yaran unguwa ne suwa suke ɗauke wa mutane babur mashin babur ba babur ba ka ajiye babur ɗin ka a masallaci a sace ka ajiye mashin ɗin ka a ina ne a ɗauke sai ka tarar duk mutane lalle a ajiye su wannan yana nuna mana cewa dole akwai buƙatar mu gyara halayenmu mu gyara ɗabi'unmu mu san ya kamata kuma irin wannan ba wai muna karanta ne don mu ji daɗin tarihi mu more mu wuce ba a wannan yanzu ka duba ka yana cikin kiristanci wannan abu amma bayan ya musulunta ya ce ya bai kamata ya ci wannan abu ba ya mayar sannan ya je takura wa ɗan uwansa shi ma ya ce a sai a mayar to ina ga wanda wannan ma ba ma wannan ba ba kudin ka zai karba bashi ma wallahi bai dawo ma da shi ba yana gani ya ci iska yana gani ya ci banga al'umma suna burin wannan mutum ka tsinci wayar wani wadda ba taka ba ya bugo ma waya ce dan girman Allah malam ba wai dan ni wayar ba ka je ka rike wayar sim card din kawai saboda contact ina ina da messages ina ina da al'amuran kasuwanci na ina da mu'amaloli na don Allah ka taimaka ka ajiye mun sim card din nan a wani wuri ka gaya mun inda zan je in dauka sai kit sai kashe wayar ka duba wannan wayar ba akwai ta dubu biyu ba ga dubu ɗaya da ɗari biyar me za ka yi da ita ya lait waje malam
ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم na'am
واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين wannan hukunci da Allah ya faɗa shi ya fi kusa su zo muku da shaida a fuskarta ku yi haka in wancan ya gagara a yi wannan saboda za su ji tsoron kada a juyar da rantsuwar su bayan sun yi ta aw ya kafu an turar da imanin ba da imanihim za su ji tsoron sun yi rantsuwar ma fa za a iya juyar da za- za a iya juyar da ita ma'ana duk wanda ya kawo wani abu ana shakka a sa ya rantsi idan kuma an yi rantsuwar ma ana jin shakkar rantsuwar to a samu su su zo su juyar da rantsuwar wattaqullah ku ji tsoron Allah ya ku bayan Allah an talifu aymanan kadhiba ku daina rantsuwa ta ƙarya aw takunu amana ko ku rinka ha'intar amanar da aka ba ku ina masu zuwa kotu suna yin rantsuwa ta ƙarya kurum aikinsa kenan idan ka je kai rikici a kotu kana neman wa zai maka rantsuwa shi yana zaune a gindin bishiya yana cin gyada yana shan rake idan mai ainihin wato doya ta zo ya saya rogo yana ci aikinsa kenan ya zo ya rantsuwa a gaban alkali wallahi tallahi ina nan aka yi ranka da dare kuma ƙarya yake an yi wani alkali magana ya ce a to wala za ka yi da su abinci suke nema suna nan a kotunan mu dan kayi na yin kotu da ka shiga rububi an ce sai ka nemo shaida kawai da ka je ka kira sai ku yi ciniki nawa zaka bani sai zo maka shaida kuma an buƙaci a rantsuwa shi zai rantsai da shi zai je da wannan rantsuwar karyan zai ciyar da iyalansa wattaqullah ku ji tsoron Allah wasma'u ku ji dokar ubangiji da Allah ya gaya muku al-mau'iza wallahu la yahdi al-qaum al-fasiqin Allah baya shirye da mutane waɗanda suke mai fasikai ne yawma yajma'u Allahu ar-rusula يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب ku tuna ranar da Allah zai hada manzanni gaba daya wa huwa yawmul qiyama shine ran tashi alkiyama duk manzanni malam Allah zai hade su gaba dayan su wuri guda fa yaqulu Allah zai ce da su ma za ujibtum me aka amsa muku jama'a ku tabi ku ma za ajabatkum ummatukum me al'umma ku suka amsa muku na kira وما الذي رد عليكم قومكم حين دعوتموهم الى توحيدي وطاعتي menene amsa menene raddin da al'ummarku suka yi muku ya ku annabawana da manzannina yayin da kuka kira al'ummata da jama'ata zuwa yi mun da'a da yi mun tauhidi bayan kun basu ya aka yi me ya faru sun yi addini yadda na faɗa qalu la ilma lana sai ya ubangiji wallahi ba mu da ilimi mun sani ba mu dai mun yi wa'azi mun ce abi bayan mun tafi kuma ba mu da labari abdullahi dan abbas ce la ilma lana illa al-ilma alladhi anta a'lamu bihi minna ba mu da wani ilimi in ban da ilimin da kai kafi mu ilimi abinda ka sanar da mu ne kuma kafi mu sani ko kuma ka ce la ilma lana an wajhil hikmati an su'alika ya Allah ba mu san hikimar ta sa kai mana wannan tambaya ba iyana an amrin anta alamu bihi minna akan lamarin da kai kafi mu ma sani a ya wannan tambaya ai Allah ya fi su sani ko an yi ko ba ai ba an yi addinin ko ba ai ba ko kuma ibnu jurayj yake ai ana nufin la ilma lana bi aqibati amrihi ya Allah mu dai mun yi wasu azimin musu da'awa amma karshen lamarin su ba mu sani ba sun ci gaba da zama akan addinin ko sun canja Allah wa'ala wannan yake nuna manzanni ba san gaibu ba karara la ilma lana ba mu sani ba innaka anta allamul ghuyub ka gani ko ya Allah kai ne masanin gaibu gaibu al ghuyub gaibu mai yawa kenan su sun kore kansu ba san ilimin gaibu ba so dan wani yazo yana yaban wani manzo cikin manzani ko annabi cikin annabawa cewa ya san gaibu to yayi ƙarya kuma ya ƙare ta qur'ani kullu ya'lamu من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون من في السماوات ومن في الأرض نتكين سمينا نتكين سيبا واندي سنغيب إنبا الله با ko mutane ma ba san yaushe ma za a tashe su ba iya gaibu kenan ai akwai wanda ya san yaushe za a tashe shi ba wanda ya sani ba wani annabin da ya bada labari cewa ga lokacin za a tashi alkiyama ko annabi da aka tambaye shi cewa mal mas'ulu anha bi alama min sa'ili wanda aka tambaya bai wanda ya tambaya sani ba Allahu akbar ku tuna wannan rana ya koyan uwana aka ce wai ana tauna tsakuwa ne dan aya ta shiga uku nan wata magana ce ban sani ko kun fahimta manzannin ma'ana jagororin kayukan su za a haɗe su Allah ya ce to yaya labari a fara ta kansu tukunna duk lokacin da aka fara buge babba kai karami na za ka sa kanka to ranar tashin kiyama kenan sai Allah ya fara yin tambayoyi wa manzanni da annabawa لنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين ولنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين Allah ce wallahi wallahi sai mun tambayi wanda aka aiko musu da manzanni ku kenan wala nas'alanna al-mursalin su ma din manzannin sai na tambaye su ba zan kyale su ba ba wani annabin da za a ce shi annabi ne an kyale shi ko wai manzo ne an kyale shi wala na kusanna alaihim bi ilmin Allah ya ce wallahi za mu ba su labari mu ba su kissa da ilimi wa ma kunna ghaibi ba mu kasance ba ba ma nan ba wai abun suke faruwa muna nan muna sane inji Allah Allahu akbar wal wazn yawma idhin al haqq auna ma'auni auna kaya kaya kaya za a tarar da kaya a kiyama kayan lada kayan zunubi wal wazn yawma idhin al haqq aw auna sikeli kamar yadda alhazai sun je aikin hajji sai an yi awa ko al haqq na kiyama ma wallahi gaskiya ne wanda ma'auninsa ya nauyi yana cikin waɗanda suka rabota wanda ma'auninsa ya zama shan fiye ba komai فأولئك الذين خسروا أنفسهم waɗannan su ne waɗanda suka yi hasarar rayuwarsu kawukan suka yi hasarar rayukansu Allah wani ya zo ya ce wani za a zo a auna shi bai wuce fukafukin sauro ba nauyinsa gaba daya empty ya je empty ma yin da ushai ba yi da komai la sala wala siyama wala silatu rahim wala sadaka wala nafila wala wala wala wala wala an yi masa wala wala a duniya ya ja tarar da wala wala a lahira ba yi da komai a wata da aka ce za a zo mutum ka gan shi kato kaya guda kaya amma wallahi an ɗora shi a sikeli nan sai ga empty kul iska tana daga shi bai da komai waɗannan su ne yan sun shiga uku wayo Allah kenan amma akwai mutumin da zai zo za shi siriri ba komai komai ba amma an dora shi nauyi nauyi saboda an yi ibada an yi sallah an bi Allah to Allah ya ce wannan awon na auna ayyuka alhaq gaskiya ne ba ƙarya ba ne ko ɗan adam ne fa ya ce maka kai malam abin da na gaya maka gaskiya ne fa dole ka shiga titayenka to Allah ne yake so ya ce maka ko yake gaya maka cewa maganar auna sikeli maganar auna ayyuka a kiyama ba gaskiya ne so ka yawaita aiki don ma'auninka ya nauyi mu je malam me zai faru إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس haka إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل Allahu akbar وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني na'am وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات Allahu akbar فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين
Abdullahi dan Abbas Anas dan Malik Allah kara masa yadda ya ruwaito hadisi ingantacce kamar yadda Mal Bukhari ya fidda shi da Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yaridanna alayya nasun min ashabi al-hawda za a samu wasu mutane a cikin al'umma ta za su zo tafki na ranar tashi alkiyama hatta idza araftuhum uktirju duni sun zo na gan su na gane yan al'ummata ne jama'ata sun zo tafki na alkausara ruwan nan da annabi ya ci duk wanda ya sha shi bin ya ishi ruwa har abada ana da tsirinin bukatar wannan ruwa duk al'umma za a tafi gaba daya in an je za a tarar da mala'iku da tsumaku a bakin wannan teku a bakin wannan tafki manzo Allah yana wurin yace sai na gan su na gane su amma sai a zo ana koransu a wata riwayar ce ana dukansu zai rinka cewa da mala'iku ummati ummati ummati mala'iku ku daina dukansu al'ummata ne al'ummata ne a wannan riwayar ce ashabi ashabi jama'ata ne jama'ata ne sai mala'iku su ce da shi la tadri ma za ahdathu ba'dak ai baka san me suka aikata bayan ka ba kaga ya nuna dai annabi dai bai san gaibu ba dan da ya san gaibu da ya san me suka yi bayan shi kuma sai ya nuna ya dace da abinda annabawan nan suka faɗa a nan cewa qalu la ilma lana innaka anta allamul ghuyub Allah ba mu da ilimi mu san me faru ba dan kai ne masanin gaibu kenan a cikin al'ummar akwai waɗanda za su zo ga su ga tafkin annabi suna ganin cewa yan al'ummar annabi ne amma saboda fa innahum ghayyaru wa baddalu sun caccanja addini sun bata shi manzo Allah ya ce zan ce da su fasuhukan fasuhukan fasuhukan ku tafi ku bani wuri ku yi nesa da ni ku yi nesa da ni saboda kun canja addini masu canja addini kenan abinda annabi ya mutu ya bari an kiyaye an kawo wani abu sabo an ce shi za a yi a kiyaye na annabi a yaƙi masu yin na annabi kuma a kawo na wani mutum a bautar da al'umma a ce sai sun yi aikin wannan mutumin na manzan Allah kuma an ce a ana taiwa mutane fassara wanda ya ce abu manzan Allah yau shine abun laikawa abun dubawa a ce dan kaza ne dan kaza ne dan kaza ne wane ne wane ne ai ta gaba da kai saboda kurin ka abun nan ka ka ka ka ka ka ka ce abu manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam to cikin annabawa da manzanni ga annabi Isa alaihi salatu wasalam yau Allah tabaraka wa ta'ala da shi yake kai إذ قال الله يا عيسى ابن مريم ka tuna ya kai mai sauraro ya kai mai karatu yayin da Allah ya ce wa Isa dan Maryama uzkur ni'mati alaik ya kai Isa ka tuna ni'imata a kanka ka tuna ka gode wa Allah wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha inda za ku kididdige ni'imomin Allah akan ku la tuhsuha wallahi ba za ku iya irga su ba ka tuna ni'imomin da na yi maka za a faɗi ni'imomin malam ba kai dai ba wa alawalidattika da ni'imar da na yi wa mahaifiyarka na na maryam na girmama ta na ambace ta a cikin alkur'ani duniya ta san da ita na girmama ta na turo mata mala'ika na sa ta haife ka babu uba na yi mata karama na daraja ta iz ayyatuka bi ruhil quds ka tuna fa ya kai isa da na karfafa ka da malaika jibrilu tukallimu nasa fil mahdi na sa ka yi wa mutane magana kana cikin zanin goyo sabiyyan yaro karami wa kahlan kuma ka yi magana kana a matsayin annabi bayan ka girma Allah ya turo shi yana da shekara talatin ya tsaya a cikin manzancinsa wata talatin ya zama annabi yana shekara talatin zaman cin moriyar annabtan kuma wata talatin daga nan kuma Allah ya ɗauke shi kuma har yanzu yana nan a raye bai mutu ba haka abdullahi dan abbas ya faɗa kenan gaba ɗaya rayuwar da ya yi na manzanci wata nawa ne talatin shekara na na'am shekara biyu da wata nawa to su ne lokacin da annabi isa ya zauna in ji abdullahi dan abbas daga nan kuma allah ya ɗauke shi don ba a kashe shi ba kuma wannan soke wanda ake ce an soke shi ba a soke shi ba wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum aina allah ce ba a kashe shi ba kuma ba a soke shi ba a'a kamar sane dai aka kawo musu kuma zai zo ran tashin ƙarshen duniya zai zo wa in min ahalil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mauti wa yawm al-qiyamati yakunu alaihim shahida babu wani face cikin ahalil kitabi dan zai zo daga ba dan wannan ayar tana nuna cewa annabi Isa zai sauka la yu'minanna bihi qabla mauti za su imani da shi bayan kafin ya mutu kuma wa yawm al-qiyamati yakunu alaihim shahida ranar tashi alkiyama kuma zai zama shaida a kansu cewa me yasa ba su yi Muhammadu ba kuma idan ya zo zai yi addini ne irin na Muhammadu sallallahu alaihi wasallama kuma zai mutu zai zo ya kashe dujal haka annabi ya ce mana annabi isa zai sauko an faɗi ma inda zai sauka idan ya zo shi zai nemi dujal zai kashe dujal idan ya zabga wa dujal takobi zai narke kamar yanzu hadith kamar yadda ka san karfe yana narkewa in ya shiga cikin wuta sannan kuma zai zo ya mutu wa yusalli alaihi muslimun musulmi su za su yi mai sallah haka annabi ya faɗa ba wai kiristoci ne za su yi mai sallah ba musulmi ne za su yi mai sallah to wannan annabin ko wannan manzon shine Allah yake cewa ka tuna ni'imomin da ne maka yau aika ga daɗe wanda ya ma a duniya an yi imaci wa idza lam tukal kitaba ka tuna ni'imar da nema na koya maka littafi rubutu na koya maka rubutu wal hikimata na baka ilimi da fahimta wat taurata wal injila na sanar da kai at-taura ya isa na sanar da kai linjila ya isa ba ma wannan ba wa yastakhliqu min at-tin ka hay'ati at-tayr na baka dama kana iya halittan ainihin wato da tabo fa kai amfani da tabo kai abu kamar tsuntsu ka suratul tayr kenan ka hay'ati at-tayr ka suratul tayr tabo zaka samu ka kera kamar tsuntsu bi idni da idni na fatanfukhu fiha kuma ka fura wa wannan taban rai fatakunu tairan bi izini tabo ne fa ka gina wannan taban ka busa masa rai da izini na ka gina taban da izini na kuma ka busa masa rai da izini na kuma ya zama tsuntsu da izini na kasa ya zama tsuntsu duk na baka wannan damar wa tubri'ul akmaha wal abrasa kana warkar da makahu kana warkar da kuturu duk wani makaho duk wani kuturu annabi isa zai warkar da shi yana shafa idansa ya bude duk kuturtar mutum ko da ta kai kuturtar mummunar kuturta yana shafa hannun ya warke bi izini ku kula fa bi izini kaga aqida ko bi izini kai Allah ya yi maganin masu cewa isa Allah ne malam kaga duk abin da ya faɗa sai ce mai bi izini ku lura yace wa aiz allamtuka alkitaba wal hikmata wat tawrata wal injila wa yastakhluqu min at-tin ka hay'ati at-tayri bi idhni fatanfukhu fiha fatakunu tayran bi idhni wa tubri'u al-akmaha wal abrasa bi idhni wa yastukhriju al-mauta bi idhni wa yadhkafu bani isra'ila anka izjitahum bil bayyinati hazwa karshe bi idhni bi idhni sai da izinin Allah ba wai shine Allah ba akwai mai bashi izini ويستخرج الموتى بإذنه mala Allah ya bawa annabi Isa yana iya fidda mamaci yana cikin kabarin sai tashe shi ba wannan mu'jiza ce Allah ba shi kadai a kashe mutum bayan ya mutu ya tashe shi amma me bi izini da izinin Allah to bayan wannan wa iskafaftu bani isra'ila anka ka tuna yadda na kame banu isra'ila na kame su kasu halakar da kai malamai suka ce yahudawa makircin da suka yi ta kullawa annabi isa alaihi salatu wasalam annabi isa alaihi salatu wasalam allah ya kare shi sun yi niyyar su kashe shi irji ita bil bayyinat yayin da ka zo musu da hujjoji bayyanannu ka zo musu da mu'jiza yanzu wannan ba ni'ima ba ce فقال الذين كفروا in haza illa sirrun mubin kafirai suka ce a ai wannan ba komai bane face sihiri ne wanda yake bayyananne to sai ce me kuma وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون كتنا يا عندنا وحي إذوا أعوات حواريين وأن وحي وحي إلهاما yayin da na kimtsa musu su alhawariyina wato masu taimakon kamar sahabbai kenan khawasu ashabi isa alaihi salatu wassalam kebantattun mutane na annabi isa alaihi salatu wassalam an aminu bi ne musu ilhama a zukatan su cewa su imani da ni wa bi rasuli kuma su imani da annabi na isa kalu suka ce amanna mun yi imani da Allah da annabi isa din washhad bi annana muslimun kuma ka shaida cewa mu musulmi ne da Allah malam ku duba mabiya annabi isa din na kusa da shi da suka yi imani da annabi isa mai suka ce sunansu musulmi ba wai wa shabbi annana nasraniyuna ba ko wa shabbi annana kiristaniyuna ba cewa suka yi a shaida cewa su musulmi ne ashe duk wanda ya ba annabi isa bin gaskiya me zai zama musulmi sai ce me a guje إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء maimaita إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا maimaita هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين ka tuna lokacin da wannan hawariyu na almajiranka suke cewa ya isa dan maryama shin ubangijinka zai iya ya saukan mana da kabakin abinci daga sama ma'idatan minas sama'i an yi amfani da kalmar ma'ida ne ma'ida shine ina shimfidar da ake zuba abinci a ciki tebur din da ake cin abinci ana ce da shi ma'ida shimfidar cin abinci ana ce da ita ma'ida to sai aka ari kalmar amma ana nufin kabakin abinci shin ubangijinka zai iya ya saukan mana da wannan ma'ida minas sama'i daga sama ko bai zai iya ba malamai suka ce ba sun faɗi wannan ne suna shakkan ƙudurar ubangiji ba amma abin da ake nufi shin ubangijinka zai saukar mana ko bai zai saukar ba saboda ai bai kamata sun yi imani kuma su ce allah zai iya a'a ana nufin ya isa ba ubangijin zai saukar mana ko bai zai saukar mana ba zai yi ko bai zai yi ba kamar yanzu misalin za ka iya cewa dan wanka shin za ka zo ko ba za ka zo ba za ka zo gidana ko ba za ka zo ba ba yana nufin ai ka kasa zuwa ba ne qala taqullah sai yace ku ji tsoron Allah in kuntum mu'minina in har kun kasance ko masu imani ne da Allah tabaraka wa ta'ala kuma cewa akwai wasu malaman da suka ce to zai iya yiwa ma din sun faɗa ne sun da saboda raunin imani ba samu imani mai karfi ba suke ganin shin Allah karfinsa ya kai ya saukan musu da wani abu daga sama to shine sai ja musu kunne ku ji tsoron Allah in dai ku masu imani ne sai kuma zai gagara ubangiji tabaraka wa ta'ala na'am
قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين suka ce ai mu muna so ne mu ci Allah ya ba mu mu yi- mu yi tabarruki mu ci na tabarrak la al haja ba wai ci na bukata ba wa tatma'inna qulubuna kuma zukatan mu su da samun kwanciyar hankali da nutsuwa wa na'lama an qad sadaqtana kuma mu daɗa ƙara samun imani kuma mu san cewa lalle ka gaskata mana bin Allah din nan za mu samu nasara a kai wa nakuna alaiha min shahidina kuma mu za mu zamanto cikin masu shaida wa nakunu min shahidina laka inda bani isra'ila idza raja'na ilayhi za mu zamanto masu yi maka shaida a gurin banu isra'ila in mun koma to sai ce mi قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك na'am وارزقنا وأنت خير الرازقين shikenan isa ya gamsu da hujjar su da abin da suka faɗa sai ya kama addu'a kana isa ibn maryam isa dan maryam yana cewa ku lura ina so ku lura ku gane usulubin qur'ani duk in yazo kira sai ce isa ibn maryam isa ibn maryam isa ibn maryam isa dan maryam dan maryam dan maryam ashe ba Allah bane yana da mahaifiya yana da tsohuwarsa ko ba ka bane ba yawa dan sako ne ake faɗa kar mutum kurin ya wuce ya tafi ba tare da ya ji cewa ya gane cewa isa ba ba ba ba ba Allah bane آمين اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء يا أبنجي كسوكا منا ونكبكي منا مائدة جركي من السماء دقى سما أنا جنجم واكيرا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا كما كي منا أبن زي زمنتو مي مي مي توا غنفر كومو دنكرشي وانا زي زمان عائدة من الله علينا ya zama hujja a gare mu ya zama dalili a gare mu in an ce al'id a larabci ana iya fassara shi da abin da yake maimaituwa shi sa aka ce da idul adha wa idul fitr العيد سمي العيد عيدا لأنه يعود أنت العيد رانا العيد عيد نسبب لنا ميتوا وآية منك كما يا الله wannan kabakin na abinci ya zamanto wata hujja ne dalili ne daga gare ka warzuquna ka azurta mu ka ba mu ci ka ba mu sha wa anta khairur raziqin dan ku ai kai ne mafi alkhairin masu azurtawa to sai Allah ya ce me قال الله إني منزلها عليكم haka فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين to Allah ya amsa annabin sa ya kira shi manzon sa ya kira shi ya ansa Allah sai ya ce ni munazziluha alaikum zan saukar muku shikenan awariyuna ba sun samu amsa ba za a bayar inni munazziluha alaikum amma da ka'ida faman yakfur ba'du minkum duk wanda kuma ya kafirce bayan na saukar da wannan ma'ida din daga cikin ku ya butulce ya kafirce bai ci gaba da bin annabi da manzo ba to fa inni u'adhibuhu azaban zan yi masa wata irin azaba la u'adhibuhu ahadan min al'alamina wanda ba zan taɓa yi wani ɗan adam cikin talikai azaba ba kun yadda za a saukar dole za a saukar amma in an saukar ba kun nemi girki ba za a ci girki amma fa duk wanda aka karbi girkin nan aka ci daga baya kuma duk wanda ya kauce to Allah zai mai azabar da ba zai yi wani cikin talikan zamanin shi ba Allahu akbar amma abun mamaki bayan Allah ya saukar da ma'ida din ya saukar suka karyata din an samu cikin mutanen su waɗannan kiristocin suka karyata suka caccanja tun a wancan lokacin Allah Ubangiji tabaraka ta'ala ya shashafe su ya mai da wasu aladu ya mai da wasu birnuka Abdullahi dan Umar dan Amr yake cewa inna ashadda nasi azaban yawmal qiyama wanda suka fi kowa azaba ran tashi alqiyama almunafiqun munafikai duk munafiki ya shiga uku a kiyama yace kuma wa man kafara min ashabil ma'ida da waɗanda waɗannan wanda suka ce a saukar musu da ma'ida din bayan saukar suka cinye girkin kuma suka kafa cewa Allah na uku su'alu fir'auna mutanen fir'auna ibn jarir at-tabari haka ya kawo shi mawqufan daga abdullahi dan amr Sheikh Ahmad Shakir yace hadisi ne sahihi ingantacce kamar yadda ya kawo cikin umdatu tafsir to sai yace me kuma وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته ya salam تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب Ammar ibn Yasir ya ruwaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa abinda aka saukar waɗannan mutane shine malam ka san me aka musu ruwa gurasa da nama gasasshiya lafiyayyen nama malam mai maiko mai daɗi malam kari ana ana ruwan saman nama malam na mutane sun ci daɗi sun ci daɗi ka ta zubo musu malam aka ce to gashi nan ku ta ci amma fa da sharaɗin kar kowa ya ajiye ya gida zai yi ta sauka in dai wani bai ɗiba ya kai gida ya boye ba Ya. wallahi malam dare yana yi malam sai suka fara kwasa suna suna boyewa da ce tab muka sani ko gobe zai zo ko ba zai zo ba suka kunshe shi suka saba wa Allah kaga wannan sabo ne ai inda an ce kar su yi. Allah kuma ya ladabtar da su a ranar tashin alkiyama Allah zai ce ya kai Isa dan Maryam وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله ya kai isa dan maryam yanzu kai ne kace wa mutane su rike ne wato su rike kai da mahaifiyarka a matsayin Allah ba ni ba kai ka gaya musu ina ya kirista ina masu cewa jesus god mary god god the spirit jesus the god wane ne wace ce god kai isa kai ne kace wa 'yan kirista su ce kai allah ne su ce mary ma allah ne ba ni ba wannan a kiyama allah zai wannan tambaya a gaban kowa imamu suddi yake cewa ai wannan tambaya ma tun lokacin da allah ya ɗauke annabi isa ya kai shi sama din nan ya fara yi masa tambaya da ya je sama allah ya turo mala'ika aka ce a tambaye shi kai ka gaya musu a nan duniya suka ce kai Allah ne suke bauta maka haka zai faru wasu kuma suka ce a ranar tashin alkiyama ɗan kiristan in sun haɗu a gabansu gaba ɗaya ƙala subhanak isa zai ce tsarki ya tabbata gare ka ya Allah ma yakunu li an aqula ma laysa li bi haqqin bai dace ba bai kamace ni ba in faɗi abin da bani da hakki ban cancanta in faɗe shi ba da Allah malam ka ji wannan magana ashe Isa bai da hakkin ya ce a bauta mai bai da hakki shi ba Allah bane dan bai halitta in kuntu qultuhu faqad alimtahu ku ji usulubin nan in kuntu qultuhu in kuntu qultuhu faqad alimtahu لا إله إلا الله القرآن الكريم كتاب فصيح بليغ إن هرنا فدا يا الله إن هرنا فدا أي كاسني هنا kenan bai fada ba ba a koyan cibi ranar wanka ko ranar ko ba gaba ne ko ana iya boyewa ina masu cewa isa Allah ne to yau ga Allah naka an sashi a gaba eh ya Allah in na faɗa ka sani kiran bai faɗa ba ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik ya Allah kai ka san gaibuna ni ban san gaibunka ba anta ta'lamu ghaibi wala a'lamu ghaibaka duk abin da na koyi a raina Allah ka sani shine gaibun kai kuma gaibun ka ni ban sani ba ko kuma ka ce ta'lamu sirri wala a'lamu sirrak ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik Allah ta'lamu sirri wala a'lamu sirrak ya Allah kai ka san sirri na ni ban san sirrin ka ba ko ka ce ta'alamu ma kana minni fi darid duniya ya Allah ka san duk abin da ne a duniya wala alam ma yakunu minka fil akhirah abin da zai kasance da gare ka ala ina ni ko ban sani ba ma qultu lahum illa ma amartani bihi ni wance musu komai ba sai abin da kamar umarni ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم haka وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد ni ban gaya musu komai ba sai abin da ka umarce ni na faɗa Allah ga ba umarni yanzu inda shi Allah ne ya ce an yi masa umarni ba Allah bane Isa me abin da Allah ya umarce shi ya faɗa an yi abudullaha rabbi wa rabbakum kai kace mu in ce su bauta wa Allah ubangiji na ni isa wa rabbakum kuma ubangijin ku ku kiristoci da sauran musulmin duniya da al'umma gaba daya la tushriku bi shay'an kenan yau ga isa da kansa ya ce Allah ubangijinsa ne kuma shine ubangijin kowa kenan da isa da mabiya isa duk gabaki ɗayansu bayin Allah ne وكنت alaihim shahidan ma dumtu fihim ni dai duk lokacin da nake tare da su ma dumtu fihim ma aqamtu fihim ni shaida ne akan su akan lokacin da nake tare da su amma falamma tawaffaitani kunta anta raqib alaihim yayin da ka dauke ni qabattani tawaffaitani qabattani ka karbe ni wa rafatani ilaika ka dauke ni zuwa gare ka ko kuma ka dauki raina na bar duniya kunta anta raqib alaihim kai ne mai kula da su kai ne mai tsare su alhafizu alaihim tahfazu amalahum kai kake tsare su kake kiyaye ayyukan su wa anta ala kulli shay'in shahid kai kuma Allah komai kana wurin komai kana gani ake aikatawa ba wani abu boyayye a gare ka ya Allah sai me إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم in tu'azzibuhum ka duba tausayi irin na Isa yace Allah in kai musu azaba fa innahu ibadu ai bayin ka ne ba wanda ya isa yace dan me wa in taghfir lahum in kuma kai musu gafara fa innaka antal azizul hakim lalle kai ne mabuwayi ko mai hikima in ka musu azaba to da mun bayin ka ne kenan ba wanda ya isa yace wa Allah dan me kai wani azaba in kuma kai musu gafara daman ɗabi'ar ka ce gafara kuma kana da iko kana da dama su al'amari yana hannunka ya Allah wasu malamai suka ce ah to yanzu a nan gurin ba za a iya samun matsala ba aka yaya za a yi a ce ya neman musu gafara alhalin su kuma kafirai ne ya zai ce in takfir lahum in ka gafarta musu kamar ya neman musu gafara kenan to kuma an hana a neman wa kafiri gafara wasu malamai suka ce a'a abin da ake nufi in tu'azzibuhum bi iqamatihim ala kufrihim in kai musu azaba dan sun tsaya akan kafirci wa in takfir lahum ba'da al-imani in kuma kai musu gafara bayan sun yi imani yana nufin da za ka yi musu gafara bayan sun yi imani to dama ai kai mai iko ne ba wai ana nufin yana neman musu gafara bane wasu kuma suka ce a'a ya raba su gida biyu ne in tu'addib man kafara minhum in kai azaba ga wanda ya kafirce cikin su wa in takfir liman amana minhum in kuma kai gafara ga wanda ya imani a cikin su kaga ya raba biyu kenan azaba kafir cikin su rahama ga ainihin masu imani wasu ka ce a ai ayan ma kwata-kwata ba ta ma nuna cewa an nemi gafara ne ai eh dan da gafarar aka nema ai da cewa ya kamata ya ce a ƙarshen sai ce fa innaka antal ghafurur rahim amma cewa yi me fa innaka antal azizul hakim su wannan ƙarshen yana nuna ba gafara ne ainihin wato ya nema ba a'a yana bayanin ikon Allah da ƙarfin Allah ne kurum ko ba haka bane ba haka wasu malamai suka faɗa Allah ya musu rahama قال الله قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا حكى رضي الله عنهم ورضوا عنه نعم.
ذلك الفوز العظيم قال الله Allah zai ce haza yau ma yau fa'un sadiqi na sadiquhum yau dai ita ce ranar da masu gaskiya gaskiya su za ta yi musu amfani ranar kiyama kenan duk wani mai gaskiya yau zai- zai ci moriyar gaskiyarsa makaryaci fa ƙarya ta ƙare ƙarshen tika tika tik azalimi mai zalunci ƙarshen zalunci ya zo gaskiya ita za ta yi aiki masu gaskiya lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar suna da aljanna waɗanda aljannatai wanda koramai gonakai koramai na gudana a karkashin su a karkashin su khalidina fiha abadan kuma suna masu kaddara ma dawama har abada a cikin wannan aljannatai da gonakai radiyallahu anhum wa radu anhu sun yadda da Allah Allah ya yadda da su Allah ya yadda da su su ma sun yadda da Allah zalika alfawz alazim lalle wannan shine babban rabo Allah ka ba mu wannan babban rabo to sannan sai Allah ya girmama kansa a cikin karshen aya ta cikin wannan karshen sura aya ta 120 sai ya ce me لله ملك السماوات والأرض وما فيهن
haka وهو على كل شيء قدير lillahi mulku samawati mulkin sammai gaba ɗaya na Allah ne wal ardi yani mulku mulkul ardi aidan lillah mulkin kasai ma gaba ɗaya na Allah ne wa ma fi inna da abin da ke cikin su gaba ɗaya wa huwa shi Allah ala kulli shay'in qadir lalle mai iko ne akan komai babu abin da ba zai iya ba kuma babu abin da ya gagari ubangiji muna neman afuwar ubangiji da tuba da yafiya gare shi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik wannan shine karshen tafsirin suratul maida wani sati insha Allah da mu tashi su wannan ba tambaya bace ba iyayenmu ne mata suka kawo korafi cewa wannan projecta din da ake sawa maza suna kallon karatu a waje su suka fi cancanta a sa musu ba maza ba su suna ba da shawara a dauke ta miƙa musu ita don su ci moriyarta gaskiya ne abinda ku faɗa abinda ya sa kuna da 'yan matsalolin ku kuma ana kawo mana rahoton kuna yawan surutu ba kwa nutsuwa so kun ga zai wahala mu dauki wannan abin mu je mu kai muku ba ku samu nutsuwa ba ɗaya kenan na biyu kuma hukumar masallaci ta ji wannan projectar tawa ce na taho da ita wannan masallaci ne kuma kaga masallaci ai babba ne sai ku nema ku kai wa mata shi ma wannan na kawo saboda a rage cinkoso saboda zafi ko sai su zauna a waje su gani so wannan yana da kyau ne ina goyon bayan a samu musu a kai musu to amma ba za a kai ba sai kun samar da tsaro a masallacin a irin a irin wannan zaman da ake ciki duk karatun nan da ake yi a ce wai wannan masallacin duk girmansa da matsayinsa wai wani dan shi'a wai wani dan shi a shekakke mara mutunci wai ya zo wai masallacin mata ya turo yaran su faffasa gilasan masallaci a nan fa aka yi wani abu dan shi a makocin masallaci ya turo 'ya'yansa suka faffasa gilasan masallacin kudu suka tafiya su yana gama aka tafi wurin 'yan sanda a je a ce kaza a ce kaza a ce kaza aka za kai wannan a hakan za ku zo ku ce mana mu ɗauki wata projecta mu kawo masallacin ku kun kasa kare shi wani kazami wani dan shi'a wai ya zo ya zo ya zo rana duk tsautsayi ya kama kaka zo muna karatun nan wani ya ce zai zo ya taɓa wani abu za ka sha mamaki ba shi abu ko guguwa ce kai ni dan ban da labari ba sai da karshe bayan an gama kashe matsalar na samu labari aka gaya mu wallahi da sai mun yi maganin ka wallahi wallahi ba wani tsagera da zai mana tsageranci a nan makiyar shi kowa ya shi wallahi kuma ga fili ga mai doki ai renin wani ya isa muna masallacin muna wurin karatun wani kurin ya zo ya zo fafasa mana gila sai ya tafi kuma ya kyale shi kurin a zuba mai ido ni da ba a gaya mun ba ma da yafi kuma wannan ana mai da mu baya ne kawai muna tafiya ne ana mai da mu baya kawai shi'a wani ɗan shi'a ya sami ya zoye ne ɗan shi'a wani ɗan shi'a so wannan wannan wannan abu bakin ciki ne dalilin yasa nake nake so na gami so dole ne sai an samar da tsaro saboda irin waɗannan kazaman in mutum ya zo kafin ya ƙarso ma an gama make shi tukuna ba za mu bari ba ba wani dan iska da zai zo mana iskanci a masallacin mu ko wurin karatun mu kowaye in hayaki ne kai mu guguwa ce kuma mu zuba mu gani daga nan har iya duhu akan wannan harkar addinin da dan wallahi ba compromise wallahi ba wanda muka taba ba zai kuma ba aya muke ji aya hadisi muke ji so in ka ga ya maka bismillah dauka bai ma baka rabu da mu kuma ba ba akwai masu cewa ma Allah bane su a garin nan ba an yi ba to ya mutum zai zo wurin mu harabar mu wurin ibadar mu ya zo ya faffasa mana gida sai kuna ya tafi wai wai wai daga ba wai an yi wai sulhu so wannan sai a yi kokari an an samar da tsaro a wurin tukunna so masu masallaci in sun samar da tsaro a wurin sai a sanar sai a san yadda za a yi amma mu je mu sa kuɗin mu wani wani dan iska kuma ya zo bugu kishi ya tafi ya tsawa wannan abu a ya ɓata mu rai wallahi wannan bawan Allah yake cewa kuma ya kamata fa mutane su sani ba wallahi fa ba ma jin tsoron wani fa yawa mu fa zaman lafiya ce kawai muke nema saboda addu'awar mu addinin mu ta ce mu zauna lafiya ne so fa karfa wani ya zo ya rinka tsokalan mu fa da zai ji da kyau ba Allah sai zaman wurin nan ya gagare ka wallahi ka taba jin wai ahlus sunna ya je masallacin wani ya je ya fasa masa wani abu wani abu sauran su me ba mana an zage mu Allah ya ce mu an mana kaza duk abin da ake aka amma a zo masallacin mu inda muke sallah muke ibada wani kun ya turo yara su faffashe gilas nan kuma ya tafi sa kuma yana nan kuna tare da shi wannan mu yake cewa da Allah um, a fadakar da masu kama waje a masallaci saboda muna zuwa don mu saurari karatu amma sai su kama wuri su tafiya su sai daga baya sai su zo shigo so magana kama wuri a masallaci nan bai halatta ba ba laifi in mutum yana larura zai kama ruwa zai alwala ya ajiye wani abu amma mutum ya zo ya kame wuri yana can nesa ya sa a kama masa wuri sai ya zo ya zo ya zauna wannan ba daidai ba ne kuma wancan ko su ya kare tun daga abun kallo na aure so bai halatta ba kawai abin da za a yi duk wanda aka gani wuri ya kama kawai ku hutar da shi ba wani bata lokaci ka ɗauke kurin ka kai zaman ka shikenan ya magana daga hannu da faɗin amin amin lokacin da ake yin hudu ba bai halatta ba yana daga cikin bidiyoyin da mutane suka kirkiro a sallar juma'a ana yin mutum ya daga hannu ana addu'a wannan ba a ce a yi ba wani bawan Allah ya rubuto yake cewa dan Allah ya mala ina taimako ina neman taimakon addu'a na yan uwa domin ina cikin wani hali da na shiga da fatan yan uwa za su taimaka muna maka addu'a ubangiji Allah ya yi halin da kake ciki Allah kuma ya taimake ka ya agaza maka da Allah malam littafin nan na addu'o'i alkitabu was sunna akwai addu'o'in da ake karantawa ana yi da safe da yamma ne ko da yamma kade ko da safe kade da safe da yamma ake yi wai wani kuma wai ya ce masa wai sai ya haddace a ba dole ba ne in Allah ya sa ka haddace ya fi maka sauki saboda ba ko yaushe za ka rinka tafiya da littafin ba in ka haddace din ya fi kuma ni ma ina ba da shawarar ka yi kokari ka yi kokari ka haddace idan kuma mutum bai haddace ba zai iya daga littafin sai karanta ka yi da safe bayan asubahi sannan kuma ka yi da yamma tun daga bayan azhar har zuwa dare ai yanzu ma za ka iya yi kuma doyi ne masu albarka na'am to akwai ma a waya ana downloading kaga cikin sauki kenan sai mutum ya yi ta har ya haddace sannan kuma malam dangane da yin azumi na litinin da alhamis da sha uku ga wata sha hudu ga wata sha biyar ga wata ko kuma mutum ya yi litinin da alhamis da sha uku sha hudu da sha biyar ya zaɓi ɗaya ya yi alhamis da litinin kaɗai ko sai ya hada da wannan nafila ne ga baki ɗayansu litinin nafila ne alhamis nafila ne sha hudu ga wata ayyamul bid sha uku sha hudu sha biyar ayyamul bid waɗannan fararen kwanaki masu barin wata ana so a rinka azumtar su so in dai kana da hali kana da dama ka yi kokari ka yi azumi ka yi kokari ka yi mai ka yi azumi ba dole ne kuma ka yi duka ba wannan yake cewa da allah malam tambaya ce wai yace suna tare da mutane waɗanda suke aikata luwaɗi allah ya sauwaƙe mana yana tare da 'yan luwaɗi amma an yi musu nasiha sun ki sun ki dainawa haka kawai wannan ta sa ya yanke hukunci ya daina yin magana ga mai yin wannan luwaɗi din ya ce to kuma gashi gaba babu kyau a musulunci dan luwaɗi ne ya san yana luwaɗi ya masa nasiha ya daina ya ƙi ya daina kawai ya daina kula shi to kuma gashi babin gaba a musulunci bai halatta ba ya za a yi kuma menene matsayin halin da yake ciki yanzu na rashin yi masa magana ko rashin yi musu magana to a matsayinka na mai da'awa mai ƙoƙarin bayyana wa mutane gaskiya kakka zamanto mai taimaka wa shaidan akan ɗan uwanka ɗan luwaɗi ne mai zunubi mai datti a tattare da shi ko ba ka ba so kayi masa wa'azi bai ɗauka ba ba sharaɗi ne in kayi mai yanzu yanzu ya ɗauka wataƙila bayan shekara ya ɗauka ya gane wataƙila bayan wata ya gane wataƙila bayan wani lokaci wataƙila ya jiyo wa'azin a wani wuri ya fahimta cewa kai ɗin kana yi masa wa'azi har ya gane so gaskiya rashin yi masa magana ba abu ne mai kyau ba ka ci gaba da yi masa magana ka ci gaba da yi masa wa'azi amma ka iya ƙaurace masa akan wasu abubuwa don ya san cewa ka kyamace shi ne saboda wannan mummunar ɗabi'a da yake tattare da ita amma sallama ta musulunci tun da bai ridda ba yana da hakkin ka yi masa sallama ta musulunci idan kun haɗu so yana da kyau kai mai da'awa ne mai da'awa baya fushi dole ka daure ka ci gaba da yi masa magana har zuwa lokacin da wataƙila Allah zai ganar da shi Allah ganar da mu tambaya ta ƙarshe takarda ce mai abin al'ajabi kuma na ji daɗinta wannan yana nuna mutane har yanzu da sauran alhamdulillah akwai bayan Allah na ƙware wanda kuma imani yakan shiga zukatansu su gyara ayyukansu wannan bawan Allah yana bukata a yi masa addu'a kuma a ƙarfafa masa gwiwa akan kyakkyawan manufarsa mummunan aikin da ya kuma a neman masa gafara ya ce malam ina da tambaya ne da Allah kamar haka ina so ka warware mun wani bawan Allah ya yi munafurci ma mahaifiyata wai wani ne ya yi wa mahaifiyarsa munafurci a gaskiya ban ji daɗi ba ya ce ina ta tunani yadda zan samu dama na rama kuna fahimta ku rinka cafkan abin da yake faɗa ce ya yi niyyar ya rama ya rasa yadda zai rama wannan munafurcin da yau mahaifiyarsa to dan uwana kaga yanzu munafurcin nan bai da kyau kuma an yau mahaifiyarka baka ji daɗi ba to kuma kai yanzu kana cewa kana neman karama to wannan mummunan aikin da wani yama kuma kai ma kana so ka yi shi a wurinsa bai a wurinsa bai halatta fa Allah bai bashi dama yayi ba to kai ma kuma Allah bai baka dama kai ba yace ya rasa yadda zai rama yace kawai ganin haka sai dai tafka wata sata da ya je shi ba wannan mai matsalar shi wanda aka cuci mahaifiyarsa sai ya je ya sata da ya sata din sai ya liƙa wa wanda ya yi wa mahaifiyarsa ainihin wato munafurcin aka kama shi shi ya sata sai ya ce wancan ne ya yi ya masa ƙazafi aka ce shi ne kuma magana ta tafi akan cewa wancan din shi ne ɓarawo aka kuma hukunta shi to wajen Allah ni malam me zan yi Allah kankare mu wannan kuskure nawa dan gaskiya ina jin tsoron Allah ina jin tsoron gamuwa da ubangiji kada wannan din ya haifar mun da matsala tsakanina da ubangiji kuma ni Allah baya bana so Allah ya kama ni ran tashi alkiyama da wannan mummunan aiki da ne na gode malam Allah ya maka albarka Allah ya saka da alkhairinsa amin kun ji tambayarsa to amma a nan gurin shi bai ma yi tambaya akan hukuncin shi satar da ya je yi ba ko gane ba yanzu ai barna biyu ne kuma alamu suna nuna Allah ya kiyaye to ko kuma barawo ne kai daman Allahu alamu tunda mutum ba barawo bane ya je sata haka take yanzu yanzu nan so bai ma yi tambaya akan satar ba shi yanzu yana tambaya ne akan muna wannan kazafi da ya dan uwan shi kilahuma mur da satar da kazafin duk abu ne mara kyau ka tuba wa Allah akan satar da kai sannan abin da ka sata ka ɗauka ka mayar wa wanda ka yi masata ka san hanyar da za ka yi ka mayar in kuma reshe ya juye da mujiya wannan kuma sai ka je ka duba ya kamata ka fita dole sai ka mai da wannan abin da ka sata abu na biyu shine ka nemi wannan mutumi in yana nan bai mutu ba ka nemi ya yi afuwa ya yafe maka saboda hakki ne na adami ma'ana hakki ne na dan adam istighfari kurum ka tuba ka tuba ka tuba zuwa ga Allah ba tare da ka je shi wannan dan uwa ya yafe maka ba to ba bai yaku ba wannan shine kurum abin da zaka bi Allah ya kubutar da kai daga fushinsa kuma gaskiya ka zalunce shi da ma ka yi haƙuri munafurcin da yi wa mahaifiyar kaɗan ya zama ka bar wa Allah ya karɓan maka hakkinka da ya fi maka alheri yanzu ka zo ka tafka ya yi wa mahaifiyarka munafurci kai kuma ka je ka ɗebo zunuban da gashi gashi nan so ka yi tuba kuma yan ku taya shi da addu'a Allah Ubangiji ya yafe masa kuma ku lura cewa imani ya sa ya rubuta takardar nan ko ba ka bane tunda yanzu yana tunanin yaya zai yi game da Allah da ake wani akan shi so muna fatan Allah ya fi maka kuma ka san dabarar da za ka yi ka mayar da wannan kayan da ka sata sannan ka nemi wannan dan uwa din ka rubuta mai takarda ko kuma ka neme shi ka je ka nemi afuwarsa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته